أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم lalle dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah muna yaba masa muna gode masa muna tuba zuwa gare shi muna neman tsarin Allah daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi kuma wanda Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawansa ne kuma manzansa ne muna masu yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon haduwa a wannan masallaci na juma'a mai albarka a wannan gari na zaria don gabatar da sallar juma'a yau muna nawa ga wata yau muna sha hudu ga watan jimada a saniya hijira shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai insha allahu ta'ala abin da ya kawo ni zaria amsa gayyata ne na mai martaba sarkin zazzau his highness ambassador ahmad nuhu bamalli don gabatar da takarda ƙarƙashin zaria education development association akan abin da ya shafi artificial intelligence in education opportunities challenges for the Nigerian education system. Jiya ina Kaduna kuma a can na kwana yau na shigo, akwai gayyata na National Body na Islamic Medical Association of Nigeria suna gabatar da National Conference a Kaduna wanda yake na duka ƙasar ne. To su ma sun gayyace ni na gabatar da keynote speech a wurin akan abin da ya shafi artificial intelligence in healthcare so sai na hada tafiyar guda gida biyu da na kaduna da kuma na zaria har ga allah ya dace da ina gama na kaduna na juya amma da gayyata ta mai martaba sarki ta zo kuma na ga shi ya yi sainin takardar cewa yana bukatar na zo to cikin abin da bai saba allah ba bahaushe ce bin na gaba bin allah wannan ya sa na canja tsarin ayyuka kuma na ce sai na shigo wannan gari mai albarka na zaria sannan kuma iyayenmu malamanmu ɗan uwanmu da suke shugabanni na wannan masallaci suka buƙaci da cewa da zo na gana da ku da kuma gabatar da hutuba da sallan juma'a to ina godiya zuwa ga chief imam na wannan masallaci da sauran shugabanni na wannan masallaci mai albarka Allah ta'ala ya sa wannan gayyata a mizanin ayyukansu na kware ayyuka na addini da suke dare da rana Allah ya sa ya zama shine sakamakon shiga aljanna wurare da aka kuskure saboda duk dan adam tare yake ba goma ba to muna roƙon Allah ta'ala ya yafe musu ya musu afuwa tare da mu gaba daya ya ji kan iyayenmu da malamanmu bayan na hau minbari ɗaya daga cikin yan agajinmu masu albarka ya zo kunne na yace ayi wa mahaifiyarsa addu'a ta rasu to muna ta'aziyya gare shi da inna lillahi ma akhad wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma a azama Allah ajrana wa ahsana azaana wa ghafara limayitina muna roƙon Allah ya gafarta mata dukkan wani wanda aka masa rashi muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta wa mamatanmu iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya gafarta musu ‘ya'yanmu da sauran ‘yan'uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya su ma Allah ta'ala ya gafarta musu ya ji kansu ya yafe musu. Hutuba tana magana ne akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake cikin littafin al'iman na Ibn Abi Shaiba rahmatullahi alai namba na 131 haka kuma ya ce cikin sunan na imam a tirmizi rahmatullahi alai nan ba na 1997 manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da mu wasu kyawawan ɗabi'u muhimmai ga ya dace musulmi ya mallake su wanda unfortunately a yau waɗannan ɗabi'u sun yi matuƙar ƙaranci tsakaninmu mu musulmai sun yi matuƙar ƙaranci ƙarancin ma iyakar ƙaranci waɗannan kyawawan ayyuka guda uku a sadiqul masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa al'amura guda uku wanda ya cika su to da ikon Allah imaninsa ya cika cif-cif salasun man jama'a hunna faƙadis takmalar imani al'amura guda uku dukkan musulmin da ya cika su to ya cika imaninsa saboda shi daman imani geji-geji ne mataki-mataki ne wani ya fi wani to wanda ya fi ka cika waɗannan qualities guda uku to a wurin Allah ya fi ka imani idan ka fi ni mallakarsu to a wurin Allah ka fi ni imani mafu tsaye don haka waɗannan al'amura ne guda uku da suke da muhimmanci ni da kai mu rika yi wa kanmu hisabi saboda babu abin da ke sa musulmi ya tsira gobe kiyama kamar yawan damuwa da yi wa kansa hisabi tun a nan duniya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kal ladina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون كودا cikin suratul hashr daga aya ta 18-19 har zuwa ƙarshen sura din wanda ta kawo sunayen Allah da sifofinsa masu daraja yana da kyau mu riga yawan damuwa da yi wa kanmu hisabi daga cikin abin da muka rasa a yau shine mun fi damuwa da yi wa wasu hisabi akan yi wa kanmu hisabi duk dan adam ya iya zama ya aibata wane ya zagi wane har ma mun kai matakin da muna iya fassara abin da ke cikin zukatan wasu mutane abin da mutum bai faɗa ba wani zai zauna shi ya fassara zuciyar yana iya gane ya ce wane don Allah yake wane ba don Allah ba wane duniya yake nema wane kaza yake nema tare da annabi tsira da aminci sabbata gare shi da kansa yace inni lam umar an anquba an qulubin nas wa an ashqa butunakum hadisi a Bukhari na 1064 ya ce ni ba umurce ni na rika fasa zukatan mutane ba wato rika bincikan zuciya kuma ba umurce ni in rika bincikan me mutum ya ɓoye a cikinsa ba abin da yake yi fiyan halda shi ne aiki da zakiri in ka bayyana abin da ka bayyana sai ya imani da shi amma sirrinka yana wurin Allah subhanahu wata'ala shi ya san me muka ɓoye a zuciyarmu to abin da fiyayyen halitta a yau bai iya fassarawa mun kai matakin da akwai jama'ar da ke fassara abin da ke cikin zukata a yanzu maimakon mu yi wa juna zato na alkhairi sai ya zama sabanin haka muke yi don haka waɗannan al'amura guda uku na farko fiyayyen halitta asalin asar ɗin a wani wuri ya zo a matsayin mawquf ne kamar yadda Imam al-Bukhari rahimahullah ya kawo cikin al-Jami' as-Sahih al-Musnad al-Mukhtasar min hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi a matsayin mu'allaf ya kawo shi don haka a matsayin mawquf yake magana ta Ammar bin Yasir radiyallahu anhu amma isnadin wajen Ibn Abi Shayba rahimahullah a matsayin hadisi ne marfu'i don haka kenan isnadin ya sadu har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a magana mafi inganci dukkaninsu guda biyu sun tabbata amma ɗaukan daraja aliya ce a matsayin marfu'i ne shi ya fi zama ƙarfin hujja don haka manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi ya ce al'amura guda uku duk wanda ya mallake su to imaninsa ya cika na farko ya ce al'insaf min nafsik ka zama mai tsananin adalci daga gare ka shi yin insafi cikakken adalci tare da kyautata zato ba wai abu ne na mustahabi ba wajibi ne abu ne da yake na zarura mu zama masu yin adalci daga gashin kanmu insafi abin da yake nufi shine ka rika saukar da mutane a wajen hukuncinka a matakin da kake so a rika saukar da kai ka rika musu hukunci irin hukuncin da kake so kai ma a maka idan ka samu kanka a matsayin da suka samu kansu wannan shine insafi dukkan abin da za ka yi wa wani ka masa hukunci irin hukuncin da kake so kai a maka idan ka samu kanka a matsayi irin nasa a hali irin nasa a jarrabawa irin nasa ko a matsayi irin nasa shine ka rika saukar da mutane wurin da kake so a saukar da kai idan har hali ya kai ga kai ma ka samu kanka a wannan matsayin so yin insafi abu ne da yake matukar muhimmanci a rayuwa mu zama masu insafi karkashin insafi yana da wasu tatbiqat amaliyya wato wasu ayyuka da za ka aikata don ya zama insafi ya tabbata gare ka akwai kaman guda bakwai ba saboda karancin lokaci na hudu ba don zan yi magana ko akan guda uku ko hudu ko abin da ya kama da wannan insha Allah na farko daga cikin ka'idodin insafi shine mu rike dukkan abin da ya zama ya tabbata da yaƙini to babu abin da zai kore shi sai yaƙini duk abin da ya zama da yaƙini ya tabbata to ba a kore yaƙini da kokwanto dole sai da yaƙini za a kore shi a wannan zai karantar da mu wasu kyawawan ɗabi'u da za mu yi wa juna daga ciki misali dukkan mutumin da ya tabbata gare ka cewa asalinsa musulmi ne ka taɓa amincewa shi musulmi ne to ba ka da ikon ka kore shi a musulunci sai da yaƙini saboda dukhuluhul islam yaqinun kula ga wannan wannan yaqini la yazul bi shakk babu yadda za a babin insafi a kore yaqini da kokonto don haka duk abun da yaqini ya tabbatar da shi to ba a kore shi da zato sai da yaqini duk wanda ka amince musulmi ne to ba za ka iya cire shi a musulunci ba sai da yaqini duk wanda ka amince asali adali ne ya tabbata adali ne to ba a kore shi daga adalci sai an samu yaƙinin ya fita duk wanda aka tabbatar da asalinsa mutumin kirki ne to da zato ko da kokonto ko da kace nace ko da zarge ba ma cire shi a da'irar mutanen kirki da muka ɗauke shi har sai an samu yaƙini akan ya fita daga wannan mataki din saboda ka'idar insafi ba a kore yaƙini da kokonto to a babin addini min babin misali annabi tsira da aminci tabbata a gare shi a hadisi nasu yana cewa la yuhafiz alal wudu illa mu'min wannan hadisi iya cikin sahihul jami Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah a ta hakikin sa yace hadisi ne da yake mai inganci hadisi ne na 952 ma'anarsa shine cewa babu wanda zai kiyaye alwala sai mu'min duk wanda zai yi alwala ya kiyaye ta tun daga yadda Ƙur'ani da sunna suka karantar ya yi bismillah ya wanke hannu ya kuskura baki da shekaruwa ya wanke fiska da hannu ya yi shafan kai tare da kunne ya wanke kafa ya tashi ya yi sallah a ƙa'ida tun da ya kiyaye alwala ya yi ta na farko da kamanar ta cikakkiya na biyu yana ƙoƙarin kiyaye alwala na yin sallah idan ya zama ya tabbata da haka to ba mu da ikon mu cire shi a da'irar musulunci sai da yaƙini saboda wannan ibadar da ya ta alwala siffa ce ta musulmi so tun da kwa yayi ba abin da zai samu kore shi a musulunci sai da yaƙini me iya yiwa a cikin aiki ya aikata wani aikin da kake iya ga fararren aiki ne a addini bai da asali ko yayi wani aikin da kake ga ya kwatanta Allah da waninsa ko kuma yayi wani aikin da Qur'ani ko sunna ta tabbatar da cewa me wannan aikin yana iya fita addini ko da ya aikata wannan a ka'ida na malamai na addini shine akwai abin da ake cewa mawani'ut takfir ba dukkan mutumin da ya samu jarrabawa ya fada wani kuskure da ka gani shine yake zama in an siffata aikin da kafirci ba shi yake mai da shi ya kafirta automatically ba saboda akwai mawani'ut takfir kamar da ibn usaymin rahimahullah da malamin sa as-sa'di suke fada wala yatimmu al-hukmu hatta tajtami kullu shuruti wal mawani tartafi kana inkarin aikin da yayi amma dan kai inkari bai zama automatically shi ya fita addini ba don akwai abin da ke sa mutun ya aikata aiki amma saboda uzuri na addini to kuma sai a hana dora wannan hukunci a kansa wannan kuma bai hana a yi inkarin aikin don a gyara inkarin aiki yana zama wajibi ma a wani wuri amma kuma wannan bai zama a ɗauke shi daga da'irar addini a fitar da shi ba daga cikin mawani a tafsir akwai alhata kuskure duk ɗan adam yana iya kuskure kuskure yana halawa akwai aljahal jahilci mai iya yiwa shi akan wata matsala malami ne amma akan wannan matsalan ya jahilce ta mai iya yiwa ma abin da ya hadisi ya rike ya dauka ya inganta ashe bai inganta ba so zaka sai yayi aikin da kake ga na laifi ne na uku akwai al-ikra tilasta mutum akan wani abu na hudu akwai at-ta'wil an dauki wani fassara ne aka bashi shi Allah yake nufi amma sai aka dora shi akan wani kuskuren tawili na wata aya ko wani hadisi shi manufar Allah yake nufi amma sai aka ci ribar karancin ilimin sa aka bashi tawili ko fassara da bai da asali kaga wannan zai hana ka dauke shi ka sa shi a wancan mataki din me dalili tare da aikin da yayi za a yi inkari za a gyara amma ba za a cire shi a da'ira ta addini ba saboda la yuhafiz alal wudu illa mu'min da wannan shaykhu islam rahimahullah yake cewa man tawadda bi niyya wa salla bi niyya fa huwa muslim wa sirruhu ila Allah azza wa jalla duk wanda ya mana ibada cikakkiya muka gani to za mu ɗauke shi a matsayin musulmi in akwai abin da ya ɓoye to wannan tsakaninsa da allansa mu ba mu san zuciyarsa ba muna aiki da yaƙini ne abin da ya ɓoye allah ne ya sani amma muhimmin abu kuma mu kiyaye wannan bai hana a yi inkari a yi nasiha a tunatar a gyara amma ko a wurin inkari akwai bambanci tsakanin gyara kuskure da cin mutunci shi dukkan addinin musulunci babu inda aka karantar da mai addini cin mutuncin mutane shi duk addini babu shi ba addinin musulunci bai zo da cin mutunci ba ya zo ne da nasiha da kyautata lafazi da mutuntawa amma canjawan zamani ne ya kai mu yau aka dauka ka zauna ka ci mutuncin mutum ka yi ƙarya gare shi ka yi ƙazafi gare shi ka yi ɓatanci gare shi sai aka dauka yau addini ne ba addini ba ne shi mai karantar da addini tarbiyyar mutane yake renansu yake yadda kasan likitan mahaukata haka ne karantar da addini ake so ya zauna cikin jama'a in kana likitan mahaukata ka an kawo maka mahaukaci kana treating ɗinsa sai ya dake ka kai ma sai ka tashi ka kai masa naushi kaga kai da shi kun zama ɗaya kai ma sai a nema maka likita to likitan mahaukata dole ya zama mai haƙuri likitan yara haka ake so ka zama kana rarrashin yaro za ka masa allura har minti kake ba ta don ya fahimce ka so mu kiyaye gyaran kuskure bai da alaƙa da cin mutunci a addini musamman cin mutuncin masu mutunci yau an waye gari a ƙasar nan ba ba sarakin da ya wuce a masa kara a je gabansa a ce ranka ya daɗe kaza kuskure ne ku gyara kowane mutum za a iya kafa kamera a falo ko a wani ƙaramin wuri a zage shi duk darajar malami ba wanda ya wuce a masa duk dattijo mai shekaru shekararsa saba'in ko tamanin ko tasa'in babu wanda ya wuce jikansa ya fito ya zage shi ya aibata shi ya makone shi a cikin addini wallahi babu societin da ke nasara idan ya zama babu waɗanda ake mutunta su ake girmama su yau duk lozan najeriya ba mutumin da ya wuce a ci mutuncinsa mun tashi shekara talatin arba'in abokin wanka yayanka ne abokin wanka in ya kalli idanka ya gaya maka abu ko ba ka so sai dai ka yi haƙuri abokin wanka ba wai yayanka ba an yi aiki da wannan zubar da mutuncin an rage mutuncin masu mutunci a idan jama'a sai zama al'ummar ta waye gari ba ta da shugabanci shugabanci da ake bukata masu shugabancin an muzanta musu zato in yau aka ga mai karantar da addini ya je nasiha wani wuri zargin da ake shine ya je roƙon kuɗi ne ba a taɓa tunanin wai alheri ko sabon Allah ya je fara amma ana muzanta masa zato kana da liman ba mai bashi albashi shugabanka baka san nawa ake bashi ba in ma ana bashi ba zai rike shi ba in ya gwayi gari yau ya rasu babu fansho babu garatuci haka rayuwarsa za ta kare babu abin da za a bashi ba death benefit iyalansa ma haka za a watsar da su amma duk inda ka gan shi da wata kula a kansa tunaninka shine compromising addini aka ba shi kula ne saka ta ba za a taba kyautata mar zato ba kuma ba a duba alkhairansa bare ya sa a masa uzuri akan kasawa to ai duk dan adam tare yake bai cika goma ba sai a manta duk alkhairin mutum me ake dubawa ta ina ya kasa yau wannan ya sa waɗanda ba mu ba tun daga ƙasashen waje aikin da suke shi ne su ci gaba da raba kanmu yanzu duba da awon da aka ɗauko shi ne wai sai an raba tsakanin bahaushe da bafulatani yanzu duk kamfen da ake a duniya shi ne a arewacin najeriya a nuna wa bafulatani bahaushe makiyinsa ne bahaushe bafulatani makiyinsa ne a nan masallacin idan aka samu hausa fulani kashi casa'in cikin ɗari kowa a jininsa akwai bafulatancin akwai hausancin kowa a jininsa sai an samu saboda akwai intermarriage wa yake iya bambancewa sai ka samu baban bahaushe ne mahaifiyar bafulatana ne in ba ba haka ba ita ma babanta bafulatani ne ko mamarta bafulatana ne shi ma baban mamarsa bafulatana ne ko babansa kanuri ne mamar bafulatana baban kakansa na wajen uwa bahaushe mamarta bafulatana ta ina za ka raba idan har a yau muna tunanin za a raba mu da kabilanci ina muke ina karantarwar addinin shi kansa addinin da ya zo ya yaƙi hamiya ɗin ina yake ina addinin ya saura tsakani kuma in aka raba fa kan ba a nan zai tsaya ba wai a raba ne ai farrik tasud ne divide and rule bari a raba kanku don a mulke ku idan yau aka haɗa kai da bahaushe aka yaƙi ba fulata ne ko aka haɗa kai da ba fulata ne aka yaƙi bahaushe ran da aka yi nasara akan ɗaya ma za a dawo kansa a yaƙe shi har muna tunanin mu saurari ai kawai yare amfanin sa ni ta'arafu ne ai muhimmin abu shine sakawa a wurin Allah darasi tatbiqat amaliya daga cikin na insafi saboda karancin lokaci shine magana akan cewa annal khata fil hukm bil iman ahwalu ala Allah min al khata fil hukm bil kufr a matsayinka na musulmi mai insafi ka yi kuskure wajen hukunta wani mutum mai imani ne ko musulmi ne wannan kuskuren ya fi sauƙi a wurin Allah da ka yi kuskure da gaggawa wajen kora musulmi a musulunci kuskuren musuluntar da wanda ba musulmi ba ya fi sauƙi a wurin Allah akan kuskuren kora musulmi daga musulunci ko da za ka yi kuskure gara ka yi kuskuren shigo da wanda ba shi ba ciki saboda husnin zanni da insafi da takaitawa a kan zahiri zuciyar ba ka sani ba shi ya fi sauƙi a wurin Allah ta'ala a kan ka yi kuskuren kora wanda yake musulmi daga musulunci saboda me idan ka tabbatar da shi a musulunci ka yi ne bina'an ala zaharin hal kawai ka aiki da zahirin hali ne min babin misal ina masallaci a nan kawai sai na fita haraba sai na ga wani mutum ya yi shiga irin ta sallar juma'a sai na ce masa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai juya sai ya ce mun ni ba musulmi bane sai na ce to ba damuwa ya hakuri sai na wuce a wurin Allah ina da laifi amma da na fita sai na ganshi sai ya ce mun assalamu alaikum wa rahmatullah sai yanki amsa masa me dalili sai ya ce shi ba musulmi bane sai na kore shi a musulunci na yi laifi ko ban yi ba na yi laifi saboda kana gina mutum ne ana zaharil hal abin da ya buye a zuciya wannan zuciyar ko iyali na bata san me ke ciki ba sai dai kyauta da zato kai zuciyarka duk duniya ba wanda ya san me ke ciki sai Allah subhanahu wataala shi yasa akan yi hukunci ne akan husnul zanni kuma a gina shi akan zahirin abin da ya buya dan aikin mu shine zahiri muke dubawa abin da ya buya Allah ne ya sani shi ya fi muhimmanci da ka yi gaggawa wajen kore shi daga addini shi yasa hadisi yake ce mana man da a rajulan bil kufur aw qala aduwalla wa laysa kadhalik illa hara alai hadisin iya muslim hadisi na 61 fiyayyan halitta as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa duk wanda ya kira wani mutum da cewa shi kafiri ne ko yace shi makiyin Allah ne walaisa kazalik amma wanda aka jifa da kafircin ba haka bane annabi yace kalmar ta dawo kan wanda ya fade ta in kafircin ne shi ya dawo ta dawo kansa ta bar wanda aka zarga ta dawo kansa so wannan fa shine ka'idar abin da ake so mu jinu a kansa wannan yasa daga cikin ka'idodi na magabatanmu da suka rike wanda suke masu muhimmanci shekul sabah mahullah yana cewa anna mazhab ahli sunna wal jamaa la yarawna ta'siman liman ijtahada fil masail kulliha min duni tafriqin bayna al usul wal usul kamar da yake majmu'ul fatawa volume na 13 number 125 yace mazhaba na waɗanda suka fahimci sunna shine in ababin ijtihadi mutun yayin ijtihadi magabata ba sa bambance kuskure a ijtihadi a cikin usuli ko a furu'i yace faman istafraga wus'ahu wa kana ahlan lidhalika fa huwa bayna ajr wa ajrayn duk wanda ya kai matakin ijtihadi ko da ijtihadi yayi a usuli ko a ainihin furu'a sai yayi kuskure sai yace akan wannan ba a ganin shi mai zunubi ne in ya dace a ijtihadi lada biyu idan yayi kuskure ladan sa daya to yau ijtihadi ma na malamanmu da suka kai su ijtihadi idan suka yi wani ma kafurta shi ake yi yaron daga baki ɗaya ko bulugul maran da ya fahimta ba zai kafa kamera ya ci mutuncin dattijan malami shekara saba'in ko tabanin ko ɗari in ma ta kama akan ne akan matsala ijtihadiyya tare da cewa wannan malamin ba ma shi ya fara ta ba amma sai ya ci mutuncinsa an wayi gari society ba mafaɗi shi mafaɗin idan ya yi faɗa shi ma mutuncinsa ake ci ta yă za a yi society ya ci gaba da haka ba a ƙaddara wanda suka riga yi mu aikin alkhairi ka taso kada shekara arba'in ka fara karantar da addini gani kake ɗaya kake da wanda tun da aka haife ka ma shekara arba'in ɗin harkar addinin yake kai kana ga yanzu kai za ka buga da shi wannan an duba cikinka wata gashin haifuwa ma bai gama zubewa ba a cikinka amma za ka ci mutuncin wanda ya fara duk ƙur'ani babu inda Allah ya gabatar da sunan al'ansar a kan almuhajiruna sai ya kira almuhajiru gabanin al'ansar mai dalili saboda sun rigaye su aikin alkhairi duk wanda ya rigaye ka aikin alkhairi ko ka ga kasawansa ka kaddara shi don kayar da ya taka lokacin da ya fara in kai ne a yanzu da tuntunin kago da an jika can a baka na ka je ka buya amma shi haka ya haƙuri ya zauna a garin ya fara addini iyalinsa an kwace aure ba a bashi duk inda ya je ma watsewa ake yi an masa kadafi an masa batanci amma haka ya hakura har yau aka waye gari addinin sha'awansa ma ake shi lokacin da ya fara ba a ma sha'awar addinin kama duk kamanta alkhairin da yake tun ba a ka ba yanzu kai kai ka iya kuma karatun baka fahimce shi ba me iya yiwa ne kan matsalar ya duba littafi talatin kai ku taif ka samu kwaya ɗaya ne shafi ashirin da bakwai ka karanta a haka ma wurin in an ce ka zo ka karanta wasalin ba zai karantu ba matsala ta uku daga ciki shine at-tahaffuz an takfiri fardin bi ainihi aw la'anti shine mu rika kiyayewa da nisantar kafirta mutane abinda ake cewa takfirul muayyan haka kawai akan kusure ka kafa minbari ka kalli wani mutum ka ce ya zama kafiri wannan ba aiki ne na mai da'awa ba ko ka la'anci wani mutum wannan ba aiki ne na mai karantar da addini ba haka kawai mutum yana da awar musulmi ne ka iya kafirta maganarsa maganar da ya akwai kafirci a cikinta amma wannan bai ilzami cewa automatically kuma ya zama kafirin ai yanzu matsalar da muka samu shine aqida ta khawarij tana ta dawowa cikin matasa ba kowa ya fahimta ba duba littafin al-khawarij na Dr. Nasir Abdul Karim Al-Aqal waɗannan al-hukumi bil lawazim ka yi ta lazimta wa mutum kafirci dole ba ka duba mawani'ul takfir duk da kuma alhukumu alal qulub ka rika fassara zukatan mutane duk yana cikin alamomin khawarij ba ka da itibari akan mawani'ul takfir ba ka iya karanta menene manhaji ya karanta ko a manhajin ne kana duba kaulin da ya dace da son ranka ko da mutum da ya fada sai ka rike shi amma ba ka duba menene jumhur suke kai kuma ba ka duba yaya magabata suka yi mu'amala a kan wannan matsala da in ka duba shekul sabu rahimahullahu ta'ala yana bayani a kan attahaffur an takfiri fardin da ainihi wato avoiding yin takfirul mu'ayyan ba mutulak ba mu'ayyan ka ayyana mutum ka fitar da shi a addini yana magana akan imamu ahmad bin hanbal rahimahullahu ta'ala yace kana imamu ahmad yukaffiru maqalatal jahmiyya ومع ذلك لم يكفر أحدا منهم بعينه لا المأمون ولا سواه إن كدوب جزء مجلدين أشرين أكو نمبا نقري أكو لأربعين تقوى هنا تشيوا إمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة maganganu na jahamiyya na khalqul qur'an da makamantansu idan ya zo magana zai ce waɗannan kalmomi ne na kafirci amma duk da haka bai kalli irin al-ma'mun abul abbas ainihin abdullahi ibn harun shi da yake wanda ma ya ta masa azaba a lokacin mihina amma bai kalle shi ya kira shi kafiri ba amma maganganun da ya sai hukunci a kansu da kafirci amma bai nuna ba don me don shi ne iya yiwa akwai mawani istakfir a kan bal kana yad'u lahu wa yastaghfir lahu har ma yi addu'a da roƙa masa gafara Allah subhanahu wata'ala amma bai kafirta shi ba so a ka'ida ya dace in kana karanta ba ka nuna aikin mutum kake yi ba wai shi kake yi ba amma mu matsalar rashin insafi ya sa sai ka ɗauki abin daga addini sai ka bai da shi fasinar kawai matsala ce shakhsiyya kana son wane sai ka masa mujamala wane kana da hasada da shi ko kiyayya abinda ma ba kuskure ba sai ka mai da shi kuskure sai ka baka ci mutuncinsa wannan ba addini bane na daga cikin at-tahaffuf an takfiri fardin bi aini magana da Allah ta'ala ya mana a Qur'ani ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wala taqulu liman alqa إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فإن الله مغانم كثيرة cikin suratul nisa aya ta 94 dalilin saukan ayar kamar yadda miqdad bin aswad ya fada radiyallahu anhu sahabbai ne suka ci karo da wasu mutane da suka ci karo da su suna ganin su jama'a suka ce wa sahabbai assalamu alaikum wa rahmatullahi sahabbai suka ce a ƙarya kuke yi sallaman ƙarya ne ba ku so mu kwace ganima ne a hannun ku kai sallama har a wata riwaya liqdad ya je tsara wani a cikinsu bayan yayi sallama suka zo so ga manzon Allah ran sai bata sai Allah ya saukar da wannan aya kar mutun ya tunkare ka yace maka assalamu alaikum kai ka zo ka ce masa me kai ba mumini bane kai ba musulmi bane saboda me dan kuna neman duniya ai a wurin Allah duniya take akan ganima suka ce ba mu yarda da musuluncin ku ba saboda me saboda suna ga yaudara suka yi to ya fi sauƙi a yaudare ka da addini ka gina hukunci a zahiri zan ka yi hukunci a zuciya akan zuciyar mutum na abin da ba ka da yi ka je wajen Allah ka yi hukunci ita wannan zuciya tawa Allah ba zai tambaye ka akan me na ɓoye a cikinta ba akan aiki na zai tambaye ka haka kai Allah ba zai tambaye ni akan zuciyarka ba so dole al-insaf yin insafi iya da matukar muhimmanci yayi karanci a waɗannan kwanaki da muke rayuwa a ciki so saboda karantarwa ba mentorship ba a zuwa a koyi yadda ake karantar da addini ba a karantar da mu yadda ake mu'amala mun dauki matsala ƙabiya ta addini an mai da ita kamar harkar ɗan ƙwallon kafa tsakanin Barcelona da Real Madrid tsakanin Arsenal ne da Manchester United ba haka ake yi ba wannan mu bangaren nan muka rike mutum bai ma duba hujja in ya dauki matsaya ya rike daga yi an fara bayani ne saba son ransa ce a wannan ba namu ba ne ba zai ma tsaya ji ƙarfin hujjar da aka fada ba shi addini ana gina shi ne akan hujja ba akan wawa ne ya fada ba menene ƙarfin hujja don haka mu kiyaye insafi in ba haka ba to ko raba kanmu da ake so a yi don ƙabilanci to za a yi nasara kar mu yadda mu buɗe wannan chapter in ba ka da insafi har malamanka za a raba ka da su ‘yan uwanka za a raba ka da su, in ba ka da insafi ko zaman aure da iyalanka ba za a iya yi lafiya ba, sai da insafi ka zauna lafiya da iyalanka, ya zama kana iya yi wa iyalanka adalci, tana iya maka adalci, in ba ta maka insafi ba zai ita mata daɗin auren ba, za ta yi ta zaluntan ka ne. Na biyu, wa bazil salam lil alam shi ne watsa sallama lil alam wato kaman a ce ga mutane duk inda ya dace a yi sallama an kaje assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi duk inda ga mutane ka yi sallama ba a son mu da rowar sallama ga hadisi a muslim manzon Allah tsira da aminci sabbata a gari shi yana cewa ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani ba za ku yi imani ba sai kun so junanku shin na nuna muku wani abin da idan kuka aikata shi zai ƙara muku ƙaunar juna annabi ya ce afshu salama bainakum ku rika watsa sallama tsakaninku mu daina yi wa juna rowar sallama babu wata gaisuwa a duk duniya mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kaga mutum kace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kai ko fa ba yahude ne yayi sallama ingantacciya a musulunci ana iya amsa masa ba yahude yayi ya tabbata a sunna kada yi amsa masa in dai sallama yayi mai kyau bai ce assalamu alaikum ba ya ce maka assalamu alaikum ya halitta ka ce masa wa alaikum assalam assalam amincin Allah ya tabbata a tauku ai aminci muke nema ga hadisin a muslim hadisi na 54 kuma assalam hiya ismun fa min asma'illahi azza wa jalla sunan Allah ne shi amincin nan sunan Allah ne هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن cikin suratul hashr aya ta 23 shi assalam sunan Allah ne wasu malamai suka ce afsu salama yana kuma iya daukan ma'anar ku rika watsa zaman lafiya shi addinin musulunci ya karantar da zaman lafiya kafar da tafi kowanne yawan musulmi a duk duniya ita ce Indonesia ko da reza ba a je an yake su ba da karfin hujja suka musulunta babu al'amari da ba addinin da ke da ƙarfin hujja irin musulunci kuma ba addinin da ke watsuwa in ana zaman lafiya irin addinin musulunci saboda mai saboda mai musulunci ai mai abun fada baya fada inda kana da abun fada kana da ƙarfin hujja to ai baka fada da fada da zagi da ɗaukaka sauti na mara hujja ne imam shafi'i rahimahullah na cewa law kana al-ghalaba fil mujadala bi rafi sauti لكان الجحال أولى بالغلبة لكن الغلبة تكون بالحجة والبرهان وإن كان الصوت منخفضا أنا نصرى ne a kace na ce da magana ta ilimi da ƙarfin hujja ba da ɗaukaka sauti ba wanda kun yi kaza ai kaga wanda ba harka ce ake hujja da me ƙarfin hujjanta addini dan hujja ne so mu rika watsa sallama kuma mu rika promoting zaman lafiya al'amari ne mai muhimmanci a addini babu abin da ya mai da musulunci baya kamar rashin zaman lafiya jarrabawan da aka samu a borno state akwai lokacin da borno state cikin cikin borno kadai mahaddata ƙur'ani da ke cikin borno state sun fi mahaddata ƙur'ani da ke dukkan ƙasashe ɗaya bayan ɗaya na ƙasashen larabawa amma saboda fitinar da ta zo daga 2001 ta yi muni 2009 wasu mahaddatan an kashe wasu makarantun ƙur'ani da tsangayen duk sun watsa karatun ma sai fara gagara sai ɗan kaɗan suke yin sa karantar da addini ya gagara masallaci akwai garuruwan mu da muke daga dafi akwai lokacin da sallar isha da asuba ma ba iya fita saboda an sa kafiyo wasu garuruwan haka aka zauna shekara guda ba iya fita sallah to an ci riba a ciki lokacin kasar saudiya duk shekara za a zo a yi daura ilmiya wanda ma aka zo aka tsaye da shi saboda babu zaman lafiya ai ba a ci riba ba so shi addini musulunci ya fi benefitin da zaman lafiya ce sa duk inda ake addini mutane su zama masu haƙuri in an neme ka da tsokada ka kawar da kai ka ci gaba da karantar da addininka ku ci gaba da kyawawan ɗabi'u da haka addini yake nasara Allah ta'ala shi samu wani lafiya na uku wal infaq min al da kuma ciyarwa a lokacin da ake kunci ciyar da mutane iya daga cikin muhimman ayyuka aurin Allah subhanahu wa ta'ala lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alimun ali imran aya ta 92 ba za ku samu aljanna ba shine albir har sai kun ciyar daga abin da kuke so ana cikin talauci ana cikin babu wanda ke da buhun shinkafa da ya rika taimaka makwabtansa da zuciyarsu bata mutu ba sun fita nema Allah bai ba su ba a wannan lokacin saboda jarrabawa ta sa ya zama duk abin da muke da shi muna iya rabawa da wanda bai da shi mu rika taimaka masa kuma kar mu bari sai mutum ya roƙa mu rika kula da mai bukata tun bai roƙa ba yana da matukar muhimmanci akwai waɗanda la yasaluna nasa ilhafa kowane hali zai shiga bai iya roƙo ba ka kula da mutum ka taimake shi abu huraira radiyallahu anhu ke cewa na fito ina jin yunwa na gamu da manyan sahabbai biyu na musu sallama muka gaisa babu wanda ya gane me ke damuna fiyayyen halitta yana gani na da muka gaisa sai ce ya abal jarra ya ce labbaika ya rasulallah ya ce gani na kawai sai gani na jin yunwa sai sa a ji a kawo nono in sha so mu rika kula da psychology na mutane wa yake cikin kunci dan abin da zaka taimaka masa kai da haka Allah yake albarka rayuwa ba wai ya zama duk abin da kake da shi daga kai sai iyalinka da ƴaƴanka ba a'a ba haka rayuwa take ba yana ana ci gaba ne da taimakon juna duba tsakanin al-muhajirun da al-ansar irin su al-bin ubada da abramu bin auf radiyallahu anhu mutum ya karbi bako ya raba gidansa biyu ce ka ɗauki rabi matansa biyu ce ka zaɓi ne ya sake ta inda ka aure ta ya kai shi gona ya ce zo gona ta da raba biyu ka ɗauki guda ɗaya duba imani ya ce barakallahu fi ahlika wa malik lakin dullani ala so to da haka addini yake mu zama masu taimaka wa juna a halin da ya dace kuma mu da za a taimaka kar mutum ya kashe zuciya ya ce to tunda an ce a taimake mu bari mu zauna a'a sai a tashi kuma a nema ba wai mu kashe zuciya ba yanzu mutuwar zuciya ta yi yawa musamman tsakanin matasanmu yaro zai tashi tun daga nursery primary secondary har jami'a bai taba yin aikin naira dubu goma aka bashi ba komai sai babansa ya masa in ya gama digiri gida zai da zauna ba yi da wani tunani ya zai nemi halal in bai samu aikin gwamnati ba haka zai tabbata a gida ba inda zai je ba rayuwar musulmi na kwarai ba ne in nan bai kawo wuta ba sai ka nemi wata hanya hanyoyin Allah suna da yawa ba kowa ne Allah ya kaddara sai ya ci abinci a aikin ofis ba Allah ta'ala ya watsa arziki duk inda ka nema Allah yana iya buɗa maka innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فيا إخوة الإيمان ويا أمة الإسلام حياكم الله وأحياكم حياة طيبة في الدنيا والآخرة وخطبتنا في هذه الجمعة المباركة إن شاء الله تذكرنا عن أمر مهم عن وصية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فقد ذكر الأشياء الثلاثة فأخبرنا بقوله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ألا أنه من جمع هذه الأشياء الثلاثة فقد استكمل الإيمان وهذا مما رواه ابن أبي شيبة رحمة الله عليه في كتاب الإيمان ورواه الترمذي رحمة الله عليه في سننه يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من جمعهن فقد استكمل الإيمان أي هذه الأشياء الثلاثة من جمعهن فقد جمع الإيمان وكان إيمانه إيمانا كاملا عند الله عز وجل أولا الإنصاف من نفسك ثانيا بذل السلام للعالم ثالثا الإنفاق من الإكتاب هذه الأشياء الثلاثة من جمعهن فقد استكمل الإيمان أولا الإنصاف الإنصاف هو خلق عظيم الإنصاف هو ضرورة الحياة الإنصاف هو أمر ضروري بين المسلمين وهذا الإنصاف له تطبيقات عملية التي تجب عليك وعلي أن نطبقها على الأقل هي سبعة لكن بذيك الوقت سأذكر ثلاثة منها إن شاء الله أولا من قواعد الإنصاف ومن تطبيقات الإنصاف العملية أن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين فمن ثبت له اسم الإيمان أو الإسلام فلا يخرج من الإسلام ولا يحكم عليه بالكفر إلا بيقين لماذا؟ لأن اليقين لا يزول بالشك ومن هذا الباب مما حصله الشيخ محمد ناصر رحمة الله عليه في صحيح الجامع يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن بمعنى كل من توضأ بنية وصلى بنية فيجب علينا أن نبني الفقه على ظهر الحال فنحكم عليه بالإسلام وسره إلى الله عز وجل لأن الله عز وجل لا يسأل أحدا منا عن ما في قلوب الناس ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري رحمة الله عليه إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم لماذا؟ لأن الحكم يبنى على ظهر الحال وسر كل واحد منا إلى الله عز وجل ثانيا من تطبيقات العملية للإنصاف أن الخطأ في الحكم بالإسلام أو الإيمان أهون على الله من الخطأ في الحكم بالكفر فلو أنك حكمت على شخص بناء على ظهر الحال على أنه مسلم حتى ولو كان من المنافقين فهذا أهون على الله عز وجل من أن تتسرع وتحكم عليه بالكفر وهو غير كذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم رحمة الله عليه من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك فقد حار عليه أي رجعت هذه الكلمة عليه وهذا يدل على ما يجب علينا أن نحكم على الإنسان بظهر الحال وحتى إذا قال الإنسان كلمة الكفر ننكر كلمته وننكر قوله لكن هذا لا يكون دليلا على إخراجه من الإسلام لماذا؟ لأن هذا الدين له موانئ هذه الموانئ تمنع من إخراج الإنسان من الإسلام منها الخطأ ومنها الجهل ومنها الإكراه ومنها التأويل ثالثا التحفظ عن تكفير فرد بأيه أو لأنه فيجب علينا أن نحاول لكي لا نكفر أحدا منا بمعصية ارتكبها أو بخطأ وقع منه أو ما أشبه من ذلك يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن مذهب أهل السنة لا يرون تأثيما لمن اجتهد في المسائل كلها من دون تفريق بين الأصول والوصول فمن استفرغ وسعه وكان أهلا لذلك فهو بين أجر وأجرين إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد وابن رجب رحمة الله يقول إن أكثر الأئمة غلطوا في مسائل مما لا يقدر في إيمانهم وإمامتهم لقد انغمر ذلك في حسن قصدهم وعلمهم وبهر أمانهم ويقول الله جل ذكره في المحكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون أرب الحياة الدنيا فإن الله مغانم كثيرة وهذه الآية قد أنزلت في شأن الصحابة رضي الله عنهم لما أنكر الصحابة رضي الله عنهم إيمان غير المسلم أو إيمان الشخص فأنزل الله عز وجل هذه الآية يعلمهم هذا الحكم يجب علينا أن نحكم على الناس على ظهر الحال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وعلى عباده الذين اصطفى صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت بغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ثلاث من جمعهن فقد استكمل الإيمان من هذه الأشياء الثلاثة ثانيا بذل السلام للآلة يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم رحمة الله عليه لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أفشوا السلام بينكم وهذا السلام اسم من أسماء, من أسماء الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون وثالثا والإنفاق من الإكتار لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح أئمتنا وعلماءنا وشبابنا وولاة أمورنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم ول علينا أمورنا خيارنا ولا تول علينا أمورنا شرارنا اللهم ول علينا أمورنا خيارنا ولا تول علينا أمورنا شرارنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في بلادنا اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في بلادنا اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في بلادنا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وكل من سبقنا بالإسلام اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وكل من سبقنا بالإيمان اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وكل من سبقنا بالإسلام اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من سأل الدعاء منا اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من سأل الدعاء منا اللهم من أرادنا وأراد أمتنا وأراد ديننا بسوء فعليك به اللهم من أرادنا وأراد أمتنا وديننا بشر فعليك به يا الله يا حي يا قيوم اللهم من أرادنا وأراد أمتنا وديننا بسوء أو بشر فعليك به اللهم رد كيده عليه اللهم رد كيده عليه اللهم رد كيده عليه اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله جميعا إن شاء الله